أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم الما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin kitabul azani littafin da yake magana akan kiran sallah to yanzu har ya wuce an shiga maganar sallah da fadalarta da sauransu da sallolin kuma gabaki ɗaya. to da haka yin sabon babi za mu shiga insha Allah
باب فضل صلاة الفجر في جماعة babu fadli salatil fajri fi jama'atin wannan babi na magana akan fadalar sallah asuba a jam'i kaga can yayi magana sallah ita kanta wajabcin jam'i da shi ya fara sannan ya zo ya falalar sallar jam'i to sannan kuma yanzu sai ya zo ya falalar sallar asuba a jam'i tun da ya ce fadalar sallar jam'i kaga wannan umuman ne to yanzu waro sallar asuba ya nuna tana da wani ƙarin fadala jam'in tana da ƙarin fadala akan sauran jam'in salloli amma ba da haka nan ba wancan babi ya wadatar tunda babin sallar jam'i akai to yanzu waro sallar asuba daban ayi mata fadal ayi bayanin fadalarta ya nuna tana da ƙari da dadi na fadala akan sauran salloli kamar in an tuna can baya ai ita kanta asuba ba jam'inta ba asuba kanta ya mata babi na fadala asuba din kanta ya mata babi na fadala can baya to yanzu jam'inta shi ma sai da aka masa babi na fadala fadalar da ke cikin jam'in sallah asuba to
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال خبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبدد صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزعة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا وأن الحديث أبو اليمان يا ذن تدمو إنجي إمام البخاري yace haddana abul yaman yace abul yaman ya zantar da mu shi kuma yace qala akhbarana shu'aibun yace shu'aibu ya zantar da mu an zuhri ya karbo daga muhammad ibn shihab az-zuhri qala yace akhbarani sa'id ibn al-musayyib yace sa'id al-musayyib ya zantar da mu ko ko musayyibi duk ana karanta inji zarkani da sauran malamai suka ce ana cewa sa'id al-musayyibi ko sa'id ibn al-musayyibi wa abu salama ibn abdurrahman da abu salama ibn abdurrahman kaga shi al-imam az-zuhri ya karba daga mutum biyu ne kenan ya karba sa'id ibn musayyib ya bashi labari abu salama ibn abdurrahman shi ma bashi labari to dukkan su su biyu din nan abu salama ibn abdurrahman da abu sa'idin al-khudri watan sun karba ta kan abu huraira sun ce anna aba hurairata sani dai abu huraira qala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul yace na ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa tafdulu salatul jami'i salata ahadikum wahdahu sallar jam'i shine jami'u salatul jami'i ko salatul jam'i ko salatul jama'a duk ma na shi guda sallar jam'i tana fifita salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'an sallar jam'i na fifita sallar ɗayan ku in yi shi kadai bi 25 juz'an da yanki 25 na lada kaga can ya ce bi 25 daraja nan kuma bi 50 wa ishirina juz'an yanki din ne ai na daraja yankin na daraja wa tajtami'u mala'ikatul layli wa mala'ikatun nahari fi salatil fajr to sai annabi sallallahu ta'ala sallam yace ai sallar asuba na da wata fadala tana da wata khususiyya tana da wata maziyya domin mala'ikun da suka yi aiki da daddare waɗanda Allah ya aiko su yi aiki da daddare domin duk karkainar da mutane suke yi da aljanu tare da mala'iku suke tare da mala'iku ake kaga mala'iku su ne suke shaida ayyukan da za a yi kuma kala-kala ne mala'ikun kuma kowa da nashi aiki akwai mala'ikun da an wakkala su ga kowa su aikin su na kowa ne wannan da aka wakkala su gare shi to iyakarsu wannan aikin shi akwai kuma waɗanda su aikin su na safiyo ne ko ina ko'ina za su tahi kuma aikinsu zai shiga ko'ina to akwai waɗanda kuma aikinsu iyakarsu wanda aka turo shi lahumu aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah to daga cikin mala'ikun kenan daga cikin mala'ikun kenan to waɗannan mala'iku waɗanda suka yi aiki na dare za su haɗu wa mala'ikatun nahari da ma'inda za su yi na yini su sun ƙare aikinsu na dare to ba su yi handin oba ba sai an yi asuba su kuma waɗanda za su aima handin oba za su yi aikin yini sun taho ba a yi musu handin oba ba sai an yi asuba ta ganin sun haɗu waɗanda sun ƙara aiki suna jiran waɗanda za su yi handin oba su taho su kuma sun taho suna jiran a yi musu handin oba to duk sai an yi sallah asuba duk sai sun halarci asuba duk su biyu ɗin duk ɓangare biyu ɗin da mala'ikatun laili da mala'ikatun nahari duk sai sun halarci sallar asuba da haka yace wa tajtami'u mala'ikatun laili wa mala'ikatun nahari fi salatil fajri thumma yaqulu abu huraira sai abu huraira yana cewa in ya kawo nan sai ce faqra'u in shi'tum inna qur'anal fajri kana mashhuda ku karanta in kun so zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa inna qur'anal fajri sani dai sallar asuba nan abin da ake da ƙur'anul fajiri sallah asuba domin abin da ya sa aka kira sallah karatu domin ana karatun ƙur'ani cikinta sai aka kira ta ƙur'anul fajiri karatun asuba sallah asuba ko karatun sallah asuba wasu kuma suka ce ƙur'anul fajiri kawai salatu subhi kawai ake nufi inna ƙur'anul fajiri sani dai sallah asuba kana mashhudan ya zamo abin halartar mala'iku domin waɗancan sun ƙare amma ba za su tahi ba sai an yi asuba waɗannan sun taho ba za su canji waɗanda suka sama ba sai an yi asuba sai an yi asuba sannan a canjin aiki na dare su koma ila manazilihim su kuma na yini su tsaya sai sun yi aikinsu ya ce ku karanta in kun so inna ƙur'an alfajiri kana mashhuda ya zan abin halarta sallar asuba ta zan abin halarta ko karatunta ya zama abin halarta na'am ya yi hasara kwarai da gaske babba domin a lokacin ana ana canjin aiki kaga mala'iku za su yi shaida ai daga cikin maka na mashhudan sai aka ce suna shaida cewa wane ya halarci sallah kuma da suka ce haka kana mashhudan ita sallar asuba tana zama dalilin da zai sa a yi ma shaida don mala'iku na dare za su tafi su ce sun baruka kai sallah yanzu kuka baro sannan su ma mala'ikun yini su yi ma shaida sun same ka kana sallah aka ce kana mashudin ya zama abin halarta wanda kuma ya rasa ya yi hasara babba lafiya shi mu akan mala'ikun ne ba su masu jami'in ba ko nan shi mashahudan ne mashudan a'a mala'ikun ne ko A'a.
ba masu jami'in ba ba ba mala'iku ba ba mala'iku ba mashhudan ismu maf'ulin ne an fahimta kana mashhudan ita sallar asuba ta zamo abin halartar mala'iku an gane kana mashhudan ta zamo abin halartar mala'iku mala'iku na halartar ta da yawa domin ga na dare ga na rana ni ne kaga da sallar ake an fahimta ko kana mashhudan waɗanda za su halarta abin wa shaida ne ita sallar na'am
قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تبذلها بسبع وعشرين درجة
ƙwale shu'aibun shu'aibu ya ce aka ce duk yana cikin wancan isnadi da wancan isnadi za ka yi amfani نعم Eh, wa haddasani nafi'un shu'aibu ya ce imamu nafi'u ya zantar da ni an abdullahi ibn umar ya karbo daga abdullahi ibn umar ƙwale ya ce tafdul ha bi sab'in wa na daraja ta fifici ta sallar asubahi da sallar ɗayanku shi kaɗai da lada 27 da lada 27 don haka ibn battal ya ce zai iya yiwuwa wannan manƙaba ta halartar mala'ikun dare da mala'ikun yini su taru lokaci guda a wannan sallar ita ce ke da manzilar biyu wadda ita ce cikon 27 da aka ga wata 25 aka ce wata riwaya bi 50 wa 20 na daraja sai ce mai yiwa ne ya zama ita sallar asuba wannan halarta waɗannan mala'iku na dare da na yini shi yasa ta ɗora ta kai bi 70 wa 20 na daraja ya zama wannan darajojin biyu na halartar mala'ikun ne lokaci ɗaya su haɗu Mm, haka ibn babbali ya ce wallahu alam to حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدر أم الدرداء تقول دخل على أبو الدرداء وهو مغلب فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون يصلون جميعا
حدثنا عمر بن حفص قال قال حدثنا أبي قال حدثنا الأمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا wannan hadisi umar ibn hafsin ya zantar da mu qala yace haddathan haddathana abi نعم babana ya zantar da mu shine hafs ibn giyasin kenan Mm, umar ibn hafsin to shi baban na shine hafs ibn giyasin yace ya zantar da su qala haddathana al-a'mash yace su- shi kuma yace sulaiman al-a'mash ya zantar da mu qala sami'tu saliman yace ya ji salimu ya zantar da su Mm. a nan watan ah, salimu ibn abil ja'adin ba salimu ibn abdullahi ba Eh, ba salimu ibn abdullahi ba dan ah, ah, ah, abdullahi ibn umar ba shi ba ne salimu ibn abil ja'adi shi ne sunan shi shi ya ce sami'tu saliman na ji salimu ibn abil ja'adi ƙala ya ce sami'tu ummar darda ya ce na ji ummu darda'i ta ƙulu tana cewa ummu darda ta ƙulu tana cewa mata abu darda'i ce sai dai shi abu darda yana da mata biyu ba kuma dukkansu alkunyarsu ummu darda Eh, wannan a ce ummu darda al-kubra wannan wannan kuma ummu darda as-sughra to ita kubra din ta riga shi rasuwa ta riga shi rasuwa ita ma da ya auri wannan ana mata alkunya da ummu darda'i نعم to da haka malamai suka ce nan sugurace kaga in ba bincike ba babu yadda za a gano cewa kubura ce ko sugura ce suka ce domin abin da ya sa aka gano sugura ce wannan hadisi ba kubrar ba ce na farko dai ita ita kubra din sahabiya ce ita kuma sugura din karamar ummu darda'i karama tabi'iya ce ba sahabiya ba ce sannan kuma shi salim ibn abil jadi bai ruski abu darda'i ba bai ruski abu darda'i ba to kaga kenan babu yadda za a yi bai ruski abu darda'i bai ruski wadda ta riga abu darda'i rasuwa ita ummu darda al-kubra ta riga abu darda'i rasuwa ko to kaga babu yadda za a yi ya ruske ta bai ruski mijinta ba wanda ya rasu daga baya da haka aka ce ummu darda'i ce dai as-sugura ita ta rasu bayan abu darda'i amma kuburat ta riga abu darda'i rasuwa kuma ita sahabiya ce ita kuma wannan tabi'iyya ce sunan ita sugura din hujaima ana ce mata hujaima wasu kuma su kira ta juhaima duk an kira ta bisa ga sabani haka ibn abi hatimin arrazi a cikin aljarhu wa ta'dil yace sunanta juhaima ko hujaima faqiha ce mutuniyar dimashqa ce shine juhaima bintu huyayyin al-ausabiyya bintu huyayyin al-ausabiyya mutuniyar dimashqa ce thiqa ce kuma faqihiya ce ita ke da hadisi a bukhari ita ke da hadisi a asiha kutubu siha amma ita waccan ba ta da hadisi ko ɗaya waccan sahabiyar a cikin kutubu sitta eh ba ta da hadisi ko ɗaya ita waccan ummu darda'i al-kubra na'am yace taqulu yace sami'tu saliman qala yace naji salim ibn abul ja'di qala yace sami'tu ummu darda' na ji ummu darda'i ta kulu tana cewa da khala alayya abu darda'i wa huwa mugdabun abu darda'i ya shigo wajena wa huwa mugdabun an fusata shi mugdabun an fusata shi kaga ismu maf'ulin ne ismu maf'ulin ne mugdabun an fusata shi fa qultu ma aghdabaka menene yasa ka fushi me ya fusata ka fa qala yace wallahi ma a'rifu min ummati muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam shay'an illa annahum yusalluna jami'a ya ce yanzu dai an waye gari abin da ya sa ni fushi da bacin rai babu wani abu da na sani daga al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shay'an ko da abu daya wanda yake abun nan daya yana nan yadda yake bai sakwarkwace ba daga yadda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu canji ba daga yadda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa annahum yusalluna jami'a abin da ɗaya na san bai samu sabani ba bai samu canji ba bai samu canzawa ba shine sallar jami ya ce amma yawancin duk abubuwa da na sani sun canza bisa ga yadda suke zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala sallam sun samu canji wasu an canza su wasu kuma sun samu watan sakwarkwacewa na sakaci abinda abu darda ake ne yake cewa don haka malamai suka ce abu darda sahabi ne ba shi ke faɗin haka to ina ta ga abu darda ya, ya rayu ya kawo lokacin su badruddin al-aini in ji shi aini yace ina ta ga ya rayu ya kawo lokacin su su shekara hijira da shekara 800 bayan su kuma an yi wajen kusan 700 eh masu 700 ma suke cewa ina ta ina abu darda a ce ya rayu ya kawo ya kawo wancan lokaci to muhallu shahidi dai anan muhimmancin sallar jami'i komi ya samu canji amma ban da sallar jam'i shi sallar jam'i da zarar lokaci ya a kira sallah kowa a ji harkokin da yake a zo sallah ya ce to shi wannan shi yana nan daram haka yake ko zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام
حدثنا محمد بن الألاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام وأن الحديث محمد بن الألاء يا غنت دمو إنجي إمام البخاري قال حدثنا أبو أسامة يأتي أبو أسامة يا غنت دمو أم بريد بن عبد الله يا كربو دك بريد بن عبد الله أن أبي بردة يا كربو دك أبي أبي بردة شيكما أن أبي موسى شيكما يا كربو دك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل وبن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم yace annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ce a azamun nasi ajran fis salati duk a cikin sallah wanda ya fi lada wanda ya fi lada shine a azamun nasi mafiya girman mutane waton fis ajran a wajen lada kaga shine tamizi irin wancan da aka wo yantufu ra'suhu ma'an yantufu ra'su ko yantifu ko ya qaduru ra'suhu ma'an kaga tamizi kenan haka shi ma a azamun nasi mafi girman mutane to mafi girman mutane wajen mi sai aka ce ajira wajen lada Mhm, kaga tamizi kenan mafi girman mutane a wajen lada cikin sallah ab'aduhu duk wanda ya fi su nesa da masallaci to ya fi lada duk wanda an nesa da masallaci to ya fi wanda a kusa da masallaci lada fa ab'aduhum shi ma wanda ya fi shi nesa da masallacin to ya fi shi yawan lada shi ma wannan al'amsalu fal'amsalu ne irin wancan al'amsalu fal'amsalu haka dai haka dai haka dai haka dai wai ma'ana duk wanda ya fi nesa da masallaci to ya fi lada shi ma wannan wanda ya fi shi nesa da masallaci to ya fi shi lada shi ma wannan wanda ya fi shi nesa da masallaci to ya fi shi lada haka dai haka dai haka dai shine fa ab'aduhum mamsha fat tana da ma'anar thumma thumma tana da ma'anar thumma don fa takan zo da manoni da yawa takan zo da ma'anar tartibi takan zo da ma'anar waton thumma takan zo kamar yadda ya kawo ce thumma khalaqnan nudfata alaqatan sai ce fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin kaga wannan fatina da ma'anar summa da aka yi kaza sannan sai aka yi kaza da aka yi kaza yana digon mani aka toya shi ya koma daskararren jini aka toya shi ya koma kaza har dai aka sawwara shi ya zama halittar da Allah ke nufin ya fitar da shi summa insha Allah khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin wannan irin wannan face fa ab'aduhum mamsha wanda duk ya fi su mamsha matafiya wanda an nesa tafiyar shi za ta zamo nesa shine mamsha matafiyarsa tana nesa da masallaci to shi ya fi lada wallazi yantaziru salata ka san can mun yo duka haduwa ko huduwa ana cewa huduwa ana cewa haduwa abinda wasu malaman luga suka ce huduwa in mutum ya taka kaushi ta dama nan to ta haguna nan to tsakanin nan dan kegel wurin da a tsakanin wannan inda ya aje kafar dama da na hagu to shi a huduwa huduwa tuke da larabci amma na ta ake na to amma banda nan shi dai tsakanin nan da nan wannan hilin an gane to shi a huduwa amma haduwa inda duk ta taka shi a haduwa to tako daya tako daya amma shi kuma wannan huduwa malalul shi na da bambanci to kowanne an karanta shi wancan hadisin cewa duk taki ɗaya a ɗaukaka daraja kuma a kankar zunubai a ɗaukaka daraja a kankar zunubai to kaga wanda duk yayi nisa da masallaci kahin ya taho yana iya taki goma wanda ya yi shi nisa da masallaci na iya ishirin to ai kaga yawan takin su ba ɗaya ba don haka yawan ɗaukakar darajar su ba ɗaya ba yawan kankarewar zunuban da za a yi musu ba ɗai ba to shi ne bambanci kaga a azamun nasi ajirin ke nufi salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha wallazi yantaziru salata hatta yusalliha ma al-imami a azamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce wallazi yantaziru salata wanda ya taho yana jiran ai sallah hatta yusalliha mal imam ya daure duk tsawon jiran da zai yi ko da za a kai ƙarshen lokaci shi dai ya jira sai ya yi ta tare da liman bai yadda ya yi ta shi kaɗai ba to azamu ajran shi ya fi girman lada min alladhi yusalli summa yanam dangane da wanda zai yi ta aka ce shi kadai farkon lokaci ya yi baccin shi an fahimta wasu sun ce abinda ake nufi kenan domin yana da ma'ana biyu suka ce wanda zai jira ga farkon lokaci yayi amma limin bai zo ba ya ta jiran shi ya ta jiran shi har sai da ya zo suka yi jam'i to shi ya hilada bisa ga wanda wuf zai yi ta shi kadai ya kwantawa shi kawai yana yin ta ya kwantawa shi amma shi kadai ya yi ta amma har yana ganin ya yi ta farkon lokaci an gane shi ya yi ta farkon lokaci amma shi ɗaya yi shi ko wannan ya yi ta ƙarshen lokaci amma tare da liman ya yi to wanda ya jira sai- in ma za ta kai ƙarshen lokaci ya yi tare da liman shi ya yi girman lada bisa ga wanda zai yi ta shi kadai kaji fasara ɗaya kenan wasu abin da suka fahimta kenan wasu suka ce abin da ake nufi wanda zai yi ta amma sai da ya jira ya jira yana son ya je ya kwantan amma sai da ya jira ya yi ta tare da liman to shi ya fi lada bisa ga wanda shi ko jiran bai ba amma shi ma tare da liman din yayi an fahimta shi ma tare da liman din yayi to mi wancan ya hi shi lada intizari ai an tuna shi babin shi intizarin ma gaba ɗaya ya mai babin intizarus salah jiran sallah eh jiran sallah to kaga wancan ya fifice shi da mi da jira da haka sai zama a azamu ajran ko da duk da da liman suka yi shi kuma wancan yayi ba da liman ba amma farkon lokaci to wanda ya tare da liman ko za ta kai ƙarshen lokaci ba lokacin ya fita ba amma an kai ƙarshen lokaci a azamu ajran shi yafi girman lada na'am saboda kaji an ce sun mai namu ai ana iya samun ana iya samun kailula eh a zuhur ita ma ana yin ta aje a kwanta ka kasashen laraba da sun yi azhar sai ga sun an- an rufe kantuna za a je a kwanta sai la'asar eh kuma wannan in ya zama al'ada wannan baccin yadda zai kama mutum kamar- kamar baccin dare ne Mm. To.
wanda zai taka ya wahala da abin nan da ina wanda Eh.
abun hawa ya hau da guri ya kai wanda abin hawa da wuri ya kai e to shi ma shi ma yana da lada shi ma yana da lada ko da da abin hawa ya tafi yana da lada amma ladar shi bata kai ga wanda shi saboda kaga zai zai- zai riga shi kaiwa amma wannan ladar ta takawa yana da ita ko abin hawa ya hau eh in ya je masallaci amma wanda ya taka da kafa ya hilada eh wanda ya taka da kafa ya hilada na'am babu fadlin tahajiri ila dan zuhri shi ma istihadi istihadi malamai suka ruskar da wanda ya taka da abin hawa Eh, istihadi suka yi Eh, da shi wanda ya taka da ƙahu ne
babu fadlin tahajiri ila zuhur Mm. babu fadilin tahajiri ila zuhuri wannan babi kenan na waton tahiya da wuri shi a tahajiri an tuna an wuto shi sammako aka ce tahajir sammako cikin komi ko da sallah asuba ce an tai da wuri sunan shi sammako ko sallar magariba ce an tai da wuri sunan shi sammako a luga kuma an aro shi ne daga tahajiri garjin rana lokacin da rana take farkon zahinta to shine garji to sai ana idlaqin duk ma abin da yake an tahi da wuri shine sammako eh an je da wuri to shi ma tahajiri ne ila zuhuri watan zuwa ga garji na rana aka ce ila zuhuri shi ko ba a ce ba ai cewa fadlut tahajiri ya bayyana shi ya bayyana shi da haka suka ce a- a- ambaton shi kamar takidi ne kawai
haddasa wai na maƙala ila zuri ma an na lafzar tahajiri yuguni an haka ainihi ya ce to حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي ولا أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح ثماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له
ثم قال نعم. ثم قال الشهداء خمسة الملعون والمبطون والغريب وصاحب الحرم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح الصمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة كو خمس أو تا- أو تنصر المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لعتوهما ولو حبوا wannan hadisi Qutaybah ibn Sa'id ya zantar da mu inji Imam Bukhari an malikin ya karbo daga Imam Maliku an Sumayyin ya karbo daga Sumayyi maula Abi Bakrin watan bararre ne watan na Abu Bakar Mhm. yace an Abi Salih ya karbo daga Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah shi kuma ya ji daga Abu Hurairah ta annar Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallama yace haƙiƙa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama qala yace bainama rajulun yamshi bi dariqin wata rana baina ko bainama duk ana cewa نعم yakan zo a ganshi watakila wata rana ce baina ko bainama kamar mufaji'a yake nuna wata muna nan kwatsam wata rana ba wata ba shiri ba wata masaniya shine baina ana nan kwatsam sai kaza ya faru Mm, muna nan kwatsam sai kaza ya faru bainama rajulun yamshi muna nan kwatsam wani mutum yana tafiya waje da gusna shaukin ala tariq يمشي بطريق yamshi bi dariqin yana tafiya bi dariqin a hanya waje da gusna shaukin sai ya samu reshe na kaya akan hanya to kaga abu ne mai cutarwa fa akharahu sai ya dauke shi ya kautar da shi daga daga kan hanya shine akharahu ya kau da shi ya mai da shi gehe fa shakarallahu lahu fa ghafara lahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gode mashi ma'anar godewa malamai suka ce nan abinda ake nufi Allah ya karbi wannan aikin nashi I- ibaratun ashukuru huna ibaratun anil qabul ibara ce daga karbar da aikin da Allah tabaraka wata'ala yayi Mm, shine ma'ana fakharahu fashakara Allahu lahu sai Allah tabaraka wata'ala kama a ce Allah ya so mutum ko ya- ma'ana ya karbi aikin shi نعم ko ya so wannan aikin ya karbi aikin shi fa gafara lahu sai ya gafarta mishi da Allah ya karbi wannan aiki nashi sai ya gafarta mishi kaji na ɗai kenan domin hadisai ne wajen guda biyar haɗe haka ya karbe su to saboda haka ya karbe su da haka ya- haka ya riwayatar da su tare da akwai waɗanda muhallin shahidin abinda imamul bukhari ke bukata da zai mu ɗabaƙar tarjima bai ciki sai can a wani ba'ali a na ƙarshen nan abin da yake bukata kuma shi ke da mutabaka da wannan tarjama to amma abin da yasa ya kawo su gaba ɗaya saboda shi mariwaci gaba ɗaya ya ruwaice shi daga wanda ya ruwaita abu huraira din nan shi abu salih as-sama thumma qala sannan sai yace ash-shuhada'u khamsun yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace mana ash-shuhada'u khamsun shahidai ko khamsatun a wata riwaya shahidai khamsatun biyar ne waɗanda ke da ladar shahada su biyar ne a wata riwaya ma su bakwai ne a wata riwaya ma sun kai su tara akwai a wata riwaya su takwas a wata riwaya sun kai su tara waɗanda kowanne yana da lada ta shahada yana da hukunci na shahada shi ne ce a shuhada'u khamsun shuhada'u jam'i ne na shahidu shuhada jam'i ne na shahidi wanda yayi shahada to me dalilin ce mashi shahidi aka ce dalilin ce mai shahidi bai rasuwa sai Allah ya gayyan mala'iku su halarci wafatin shi don haka ake ce mashi shahidu wanda mala'iku suka yi dandazo suka halarci shahada ta wasu suka ce shine ma'anar shahidu wasu suka ce ma'anar shahidu wanda a raye shi raye yake wata rayuwa ta daban ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim bal ahya'un to cewa ahya'un din nan to wannan shahidi rayayye ne shi ake nufi yana cikin ahya'un to wanda wanda a rayayye halartacce ke ne shi ake nufi kaga wanda a halarce gafi ya mutu amma halarce ki mana yana raye aka ce shine mana shahidu aka ce shahidu shine wanda waton yake mushahada hadratul qudsi lokacin da za a dauki ran shi Allah tabaraka ta'ala ɗebe mai kewa da mushahada halarata halara ilahiyya hadratul qudsi yake mushahada don haka shi bai san abin da ake mayi ba aka ce shine ma'anar shahidu wasu suka ce ma'anar shahidu wanda bai mutuwa sai an hasko mai gida ne da Allah ya tanada mai a aljanna ya gani kuru-kuru ya yi mushahada shahidu kenan wanda ke ganin abin da tanadin da Allah ya matsa a gobe kiyama shine shahidu wasu kuma suka ce shahidu shine wanda Allah ke ce ma mala'iku su shida ya gafarta mai to duk ai mana ai magana kan manonin shahidu to jami shine shuhada annabi sallallahu alaihi wasallam ce shuhada khamsun al mat'un na farko shine mat'un wanda ya mutu a lokacin alloba ta'un aka ce ba wanda aka soke a ciki ba ba wanda aka soke ba shi ake nufi a'a ba mat'un min at-ta'n ba eh mat'un min at-ta'un allazi mata fi zaman at-ta'un wanda ya mutu lokacin da ake alloba eh ana alloba ya mutu to yana ciki ya yi shahada sannan wal mabdunu da wanda aka watan sama da ciwo na ciki wasu suka ce soke shi aka yi a ciki ko ku a wata rashin lahiya da ta ciki ce ta zamo sanadiyar shi wasu ka ce duk rashin lahiyar da ta adda alaƙa da baɗinu ita ce ta zama sanadiyya ta ya yi shahada ya yi shahada wasu ka ce a wanda ya mutu a kwalara shi ne ishal kwalara zawo da amai ya karce shi shi kenan sai ya zama sanadiyya shi to ya yi shahada duk an fassara shi da mabtun wanda ya mutu a gudawa da amai shi ne ishal to ya yi shahada wasu ka ce duk ma ciwon da adda alaka da ciki kaga kenan in ciwon anta zai kashe shi a ciki a ciki ciwon yake in ciwon koda zai kashe shi ma a ciki yake duk ciwon da ke a ciki in shi ya kashe shi to ya shahada zan mabdu ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala mai bin bayi ne da rahma wal gariq wanda ya nuce a ruwa ya mutu a ruwa ya yi shahada wa sahibul hadami hakanan wanda aka ce hadami sahibul hadami wanda gini ya faɗo ma amma ce sahibul hadmi ma'abucin rushewa da aka suka ce hadmi daban hadami daban hadami wanda ginin ya faɗo mashi an gane to shi ma ya ɗaure ya ɗaure eh to ya ce yana da bambanci hadmi ma'abucin rushewa wanda ya rushe kenan sahibul hadmi ma'abucin rushewa wasu kuma suka ce hadami shi kuma wanda ginin ya faɗo mashi sahibul hadami amma duka ana yi amfani da kowanne a wajen kowanne ma'ana dai wanda gini ya faɗo ma kawai ya mutu to shi ma yana daga cikin wanda suka yi shahada wasu shahidu fi sabilillah hakanan wanda ya rasu watan yi wa fati a fagen daga a fagen daga ya yi wa fati shi ma ya yi shahada wanda ya mutu wajen yaƙi kina ya yi shahada can kuma akwai alhariku shahidun wadda ta yi wa fati a wajen haihuwa ita ma ta yi shahada wadda watan jam jam'u me jam'u wadda da ita tana da ciki da ita da ɗan ba wanda an ka samu mana sai ta rasu da cikin ta yi shi ba ita ma ta yi shahada to duka an ambace su a wasu riwayoyi daban-daban to kamar gurin hadimi ana sanya alolin zamani nam irin jirgin sama mota mashin Nam to hadmi su gini aka ce saboda shi mashin ba hadmu ba ne mashin ba hadmu ba ne domin gini shi, shi ke karɓa hadmu shi ko kaga mashin ba gini ba ne in ma akwai wani abin da zai karɓi hadmu to sai jirgin sama Saboda in- jirgin sama in kana ciki kama kana cikin ɗaki ne in kana ciki kama kana cikin ɗaki ne to shi ko shi yawanci ba rushewa yake ba ko dai ya kama da wuta to kaga can a dama akwai alhariku alhariku shahidun Ehe, kuma shi yahi na'am to to da walau ya alamu eh
ala lau ya alamun nasu ma wa ai, wa shahidu wanda ya mutu a fagen daga shi ma a wajen yaƙi fi sabilillah to aka ce fi sabilillah wa shahidu fi sabilillah to wane ne mai yaƙi fi sabilillah man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah mai yaƙi don kalma Allah ta ɗaukaka shine mai yi fi sabilillah eh ba wanda shi yaƙi da kalmar yake ba ko yaƙi da masu kalmar yake ba a yana yaƙi don kalmar la ilaha illallah ta ɗaukaka Mm, don yaƙi don a iya fahimta abubuwa waɗanda suke na jihadi an san su kuma addini ya yi bayanin su ƙarar suke za ka babu wani abin da za a lullubo ma wata riga da sunan jihadi wanda ba jihadin ba ne ko kaɗan Allah bai yadda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba mu'mine ma ba su yadda ba to wa qala yace law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwali yace da mutane sun san ma fi an-nida'i abin da ke cikin falalar kiran sallah falalar da ke cikin kiran sallah was-saff al-awwali da falalar da ke cikin sahun farko thumma lam yajidu sannan sai ya zan ba za su samu ba ta ruwan sanyi don kowa na so illa an yastahimu in ta kama sai an yi ƙuri'a to lastahamu wannan sanin wannan falalar zai sa ba mai ban kowa sai dai a yi ƙuri'a sai dai a yi ƙuri'a amma ba mai janye kowa da sun san falalar da ke cikin watan falalar kiran sallah da falalar san farko kuma ta kama wani bai iya janye ma wani to lastahamu sai an yi ƙuri'a to lastahamu za su dage sai dai a yi ƙuri'a wanda duk ya ci yin kiran sallar shi kenan shi zai kiran sallah wanda duk ya ci ki- waton ya zanna ya tsaya sahun farko shi zai yi wai bisa ga kaddarawa ne ba an ce a yi ƙuri'a ba ne a'a falalar da ke ciki in ta kama in mutum ya san falalar in ta kama sai an yi ƙuri'a bai daurewa sai an yi ƙuri'an nan bai daurewa sai an yi ƙuri'an nan kuma watan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma waɗannan sahabbai ne fa waɗanda wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna da wani hali wanda alqur'ani ke ban su da shi cewa sahabbai suna zaɓin ƴan uwansu akan kawunansu tare da suna bukata su daure su haɗe bukatar su su ba ɗan uwansu sahabi yana jin yunwa ko kaka ya yi bai ci ba an kawo abincin in ya ga wani sahabi dan uwan shi sai ya ga kamar ya yi shi jinwa sai ya dauka ba shi shi sai ya hakura shi ma da zai ga wani wanda ya fi shi sai ya dauka ya bashi haka za a yi ta yi tana iya dawo ma gidan ma wanda ya bada ita sahamu dauri sake din to
walau ya alamu walau ya alamu na mafi tahajiri da sabaku ilaihi da sun san falalar da ke cikin sammako zuwa sallar azahar ko kuma sammako zuwa kowace sallah a je da wuri La- eh, lastabaku ilai da sun yi gaugawa sun yi rige-rige ilaihi ma'ana lastabaku ba mai yadda a riga shi ba mai yadda a riga shi da kaga an yi tsere an yi rige-rige kan kowa yana so ya zamo ya samu wannan tajiri walau ya alamu na mafil atamati wasu subhi la ta walau habwa da sun san falalar da ke cikin halartar sallar isha'i shine atama sallar isha'i wasubhi da sallar asuba la atawhuma walau habun da sun zai ke musu ta kowane hali duk ha- ko mutum bai iya tafiya ƙasa su ya rauraho ya taho shi a habwan dan bai bai yadda wannan lada ta wuce shi bai yadda wannan falalar ta wuce shi la atawhuma da sun zo musu walau habwan ko da da rerehe ne aka ce shi a habu tahiya akan guwawu da kuma hannuwa ba shine rerehe ba wasu kuma suka ce habwan waton tafiya akan hannuwa da duwawu shine jan gindi duk an fassara shi habwan koda da jan gindi ko kuma koda da rarrafe alhamdulillah kaga babu fadlit tahajjir kenan mugdaba ismu ismu maf'ulin ne eh mugdaba alamar da za mu gane ismin kuli ne wannan nasaba din ta ba ko fatha wannan ta ba wani fatha ta a ta eh, lodi lodi mm, lodi mugdabun domin shi ismul maf'uli na sulasi ya kunu ala wazni maf'ul zai zama a- a bisa waznin maf'ul sai a ce sai a ce darabahu yadribu daribu madrub madruf shi kuma ismul fa'ili din shi daribu wannan fa sulasi kenan eh kamar akilu ma'kulu akilu kaga fa'ilu ma'kulu maf'ulu to amma in ba sulasi bane to yakunu ala wazni mudari'i zai zan ala wazni mudari'i shine wa ghairi zi salasati ji wazn al mudari'i lakin awwalan ju'ila mimun tudammu wa imma qabla akhirih fa tahta sara ismu maf'ulin wa qad hasala eh to wannan sai in ya zan sai a ce adkhala yudkhilu mudkhilu mudkhalu agdaba yugdibu mugdibu mugdabu an gane abinda kawai bambanta ismul fa'il ismul maf'uli wannan wasali kasa wannan wasali sama mugdibu ai kage auni mulari ko dama ya ce ala wazni mudari'i lakin awwalan ju'ila mimun amma daidai daidai madad- matsayin ha- madadin harfin mudara sai ka sa wata mim madmuma shine yace wa imma qabla akhirihi fatahata akhirihi fatahata sa rasmu maf'ul sai ka ce agadaba yugudibu mugudibu to in ka ce mugudabu to ya zama ismu maf'ul shine mugudabun yana abin fusatawa ta eh kuma mutum na iya zuwa bikin masallatan farko ya rika sallah a cikin su saboda samun wannan lada ta ƙwarai da gaske ai yana nan za mu yi shi sati mai zuwa insha Allah watan sahabban da ke ƙetare almuh- a- a- a- a- a- almasajid almuhdasa ila almasajid alqadima su yi ta wuce waɗannan masallatan na ƙirƙira na ƙirƙira zuwa masallatai a tinkai su Hassan al-Bisri Abdullah ibn Mas'udin dawa dawa dawa su suna nan ga masallatan da aka sani na anguwa na asali ba ruwansu da kirkirarru kaga wannan kirkirarrun su a wajensu kamar babu ne don haka za su wuce su ana tsallar su wuce saboda sun san kirkirarru ne kirkirar su aka yi kuma waɗancan suna da bambanci da wannan kirkirar sun da aka yi bai da irin wagga mugunyin manufa ta yanzu amma dai kwararri ne na da da ɗaɗɗu sun yi su asali an fahimta na da da ɗaɗɗu sun yi su asali to balle waɗanda za a gudanar da wani mugun aiki na kahirta musulmi ciki da yi- da raba kan musulmi da sa musulmi su yi tawaye to kaga wannan munin shi ya bambanta da wancan waɗancan ba su da wancan ba su da inda abe- ababen da muni amma tare da haka suke ƙetare su zuwa waɗancan Eh, akwai akwai shi za mu yi shi insha Allah sati mai zuwa Ba.
kakan ga wajen tajiri na'am
kakan ga wasu mutane in an tafi masallaci Mm.
sun kasu kashe biyu na'am wani in ya alalashi sai ya ga zauna a yi ta surutu a yi ta abubuwa shi ba shiga masallaci da yi ba Mm.
wani lokaci ko iya- idan idan ya taho Mm.
zai shiga cikin masallaci ya yi sallah ya zanna gida Na'am.
to duk guda su da waɗannan A'a. na. Eh, ai ai malam ko kai ka san ba guda su ba. Eh. Sai dai a faɗakar, sai dai a faɗakar. Eh, sai dai sai dai da a faɗakar amma ba su zama. Eh, hal yastawiya ne masala? Kai da Alƙur'ani ke tashin suna zama ɗai? Eh, ba su zama ɗai. Eh, saboda ni saboda shi kashi surutu cikin masallaci yana da illa. hirar duniya cikin masallaci tana da illa don shi masallaci ba a yi shi ko don komi ba ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa li dhikri was sala inna ma buniyat al masajid li dhikri was sala duk abin da ba zikiru ba ba sallah ba to shikenan sai dai wani aiki wanda bai karo da zikiri ko sallah kamar tattaunawa mai ma'ana wadda za ta amfanar eh, ga addini ko wani sulhi da za a yi duk ana yi amma hira wannan abin nan sannan kuma wanda duk ya shigalta da zikiri ai bai ɗaya da wanda bai shigalta da ya shigalta da surutu Mm. wanda kan ya taso kaga shi ya nuna ya ce la yukhrijuhu illa sala ai kaga can baya an ce la yukhrijuhu illa sala ba abin da ya fito da shi sai sallar to kaga ya nuna lalle ba abin da ya fito da shi sai sallar don ya zo ya shiga masallaci ya shagaltu da ibada